نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب المراقبة مراقبة مراقبة مم.
قال الله تعالى مم.
وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم مم.
وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مم.
وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد مم.
وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مم.
والآيات في الباب كثيرة معلومة نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب المراقبة wannan babi yana bayani dangane da almuraqaba wato shine yin la'akari da abin da ya shafi ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala kan abin da bawa yake aikatawa shine almuraqaba wato bawa ya kasance a cikin la'akari akan dukkan abin da zai aikata ya san da takon cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi kuma akwai mala'ikansa wanda ya wakilta wanda za su dinga wato rubucewa dukkan abin da yake faruwa daga gare shi na- na maganganu ko na ayyuka kamar yadda Allah ya ce ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid wato ba wata magana wanda za ta fito daga bakinsa ko wani aiki wanda zai gudanar da shi daga babuwansa face sai ya kasance akwai waɗanda suke lissafawa waɗanda suke halartattu a gure shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allazi ya raka hina taƙo, wato, fatawakkal alal azizin rahim, ka dogara ga sarki Ubangiji subhanahu wa ta'ala al'aziz, wanda yake mabuwayin sarki, wanda babu abin da yake gagararsa, ar-rahim wanda yake mai jin kan bayinsa muminai, allazi ya raka hina taƙo, wato, sarkin da yake ganinka. hina taqumu lokacin da kake tashi cikin dare saboda yin ibadar sallah sarkin da yake ganin ka lokacin da kake tashi zuwa yin sallah wa taqallubaka fis sajidin kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin jujjuyawarka fi arkanis salati a cikin rukunai na sallah wani lokacin kana tsaye wani lokacin kana tsaune wani lokacin kana ruku'u wani lokacin kana cikin sujada fi sajidina a cikin waɗanda suke masallata Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin wannan abin da kake aikata to duk ibadar da bawa zai kale ya tunanin cewa don mutane ba su san yana yin ta ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai ɗauke ta ba a'a ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin bawansa cikin dare ne ya tashi cikin dare ne ya tashi domin ya yi karatun alkur'ani ko ya yi sallah ta nafila ko ya yi waɗansu azkar nashi ko ya yi muraja'al waɗansu hadisai ko waɗansu littattafai nashi to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin shi innahu huwa sami'ul alim haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine as-sami'u mai ji ga dukkan faɗaɗuwan bayinsa al'alim shine cikakken masani dangane da abubuwan da bayan shi suke aikatawa kyakkyawa da maras kyawu. Wa ƙala ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa ma'akum aina makuntum, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da ku, da jinsa, da ganinsa, da ikonsa, aina makuntum a duk inda kuka kasance. wato a duk inda kuka kasance Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ku da sanin shi kal ku yi tunanin cewa kun laɓe a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala yana al'arshi yanzu baya ganin ku a'a yana ganin ku yana sane da abin da kuke aikatawa sannan kuma yana da iko akan ya damƙe ku idan ya ga dama to wannan ita ce ake ce da ita ma'iyya amma wanda ta shafi kowa da kowa ta shafi musulmai ta shafi waɗanda ba musulmai ba akwai alma'iyya alkhassa wato ma'iyya wanda take ita kuma wa huwa ma'akum wato bi aunihi wa nasrihi wa ta'ayyidihi kenan inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana an gane ku wato akwai ma'iyya wanda take amma akwai ma'iyya khassa kamar yadda malamai suka yi bayani akai al'imam a sheikh muhammadu al'amin a shanƙiɗi wato a cikin littafinsa tafsiri a duwa'ul bayan wato ya yi bayani akan hakan da faƙala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha la ya alaihi she'un hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wani abu wanda yake ɓuya ga Allah wanda wannan abun fil ardi yake kasantacce ne a cikin ƙasa wala fi sama'i ko kasantacce a sama wato ba wani abun da yake ɓoye wa Allah subhanahu wa ta'ala komai Allah ta'ala ya san shi jumlatan wa tafsilan ba wani abun da za a ce gashi wanda Allah ta'ala bai san shi ba wa qala ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna rabbaka labil mirsad, wato haƙiƙa Ubangijinka labil mirsad lalle yana madakata, wato ya tsare madakata. Duk yanda bawa ya kai akan aikata ayyuka na alkhairi, to akwai lokacin da za a ce babu shi a duniya. Duk yadda bawa ya kai akan lalata, to akwai lokacin da zai tarra Ubangiji subhanahu wa ta'ala. to ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare madakata wanda kowa sai ya butana wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala yace ya'lamu kha'inatal a'yun ubangiji ta'ala ya san ha'intacciyar idanuwa wato ubangiji ya san ido wanda take ha'intacciya wa ma tukhfi sudur kuma Allah ta'ala ya san abin da zukata na bayi suke boyewa kyakkyawa ko marasa kyawu duka Allah ta'ala ya sani wal'ayatu fil babi kathiratun ma'aluma wato ayoyi waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan babi na almuraƙaba kathiratun ayoyi ne wanda suke masu yawa ma'alumatun kuma ayoyi ne waɗanda suke sanannu ga waɗanda suke ƙurra'ul ƙur'ani ne kamar faɗar Allah ta'ala da ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dhalik wala akbara illa fi kitabin mubin نعم
وأما الأحاديث الأول عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع, ووضع خفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم, وتصوم رمضان وتحج البيت إن, إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجب فأجبنا له سأله يسأله يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فصدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بالسائل من السائل من السائل أم فأخبرني عن أماراتها عن نعم أمانة عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البني- في البنيان ثم انقلع فلبثت من ماليا طلق ثم انطلق فلبثت ماليا ثم مليا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل من السائل ما نعم ما من السائل قلت قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أمر دينكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيد سي سيدتها ومعناه أن تكثر السرا- سراري الزراري أن تقض سرى السراري نعم السراري حتى تلد الأمة السرارية بنتا لسيدها وبنت السيد سيدي في معنى السيد وقيل غير ذلك والعال- والعالة على الفقراء وقو- وقوله ما ماليا أي زمانا طويلا زمانا زمانا طويلا مم.
فكان ذلك ثلاثة مم. Na'am, wa ammal ahadith, wato, amma hadithai waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan babi, wato, suna da yawa. Fal'awwal hadithi na farko daga cikin waɗannan hadithan an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, wato, an amso shi daga Amirul Mu'minin Abu Hafs, Umar ɗan Khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya ce, بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم yayin da wata rana muna zaune a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin wata rana muna zaune a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam iz bala'a alaina rajulun kwatsam sai wani mutum ya bayyana a gare mu wato sai wani mutum ya fito a gare mu shadidu bayadu thiyab wannan mutumin mai tsananin farin tufafi ne tufafin da yake jikinsa fari ne kal shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashin kai ne gashin kansa baki kirin ne la yura alaihi atharu safar ba a ganin alama ta bulaguro a tattare da shi wato saboda madina a lokacin wato duk wanda yake dan bulaguro ne idan ya shigo madina za a gane shi tunda mutumin da yake sanye da kaya fari to za a kayan ya yi kura sannan kuma gashin shi baƙiƙirin ne za a ga kura ta bice shi to wannan alama ta bulaguro kenan to babu alamar bulaguro a tattare da shi wala ya arifuhu minna ahadun sannan kuma ba ɗaya daga cikin mu jama'ar sahabbai wanda ya san wannan mutumin wato a wannan lokacin madina ba ta yi girman da zai zamanto akwai ɗan madina wanda ba wanda ya san shi a cikinmu duk wani ɗan madina to sananne ne a wajenmu hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato har dai shi wannan mutumin ya zo ya zauna wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukubataihi ila rukubataihi sai shi wannan bawan Allah ya jingina gwiwoyinsa ila rukubataihi zuwa gwiwoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wada a kaffaihi sai ya ɗora tafuffukan hannayensa ala fakhidaihi akan cinyoyinsa ya ɗora tafuffukan hannayensa akan cinyoyin shi na kansa ba akan cinyoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wa qala ya muhammad wannan bawan Allah ya ce ya kai muhammad akhbirni anil islam to ka bani labari dangane da shika-shikan musulunci ka bani labari dangane da abubuwan da musulunci yake tabbata da su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'islamu an ta shahada allah ilaha illallahu wato musulunci shine an ta shahada Allah ilaha illallahu ka shaida babu wani abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullahi ka tabbatar da cewa haƙiƙa annabi muhammad jakada ne na Allah wato ƙimar salata sannan kuma wato ka tsayar da sallah ka zo da ita da rukunnanta da mustahabbanta da sunnoninta sannan kuma ka dawwama akan bayar da ita wato utiyar zakata sannan kuma ka dinga bayar da zakka wanda take ta wajibi a kanka idan ya zamanto Allah ta'ala ya hore maka dukiya wanda ta kai nisabi ta cika sharuɗa ga baki ɗaya babu wani mani daga cikin abubuwan da za su hana a fitar da zakka to ka bayar da ita wata suma ramadan sannan kuma ka dinga azumi na ramadan a kowace shekara idan watan ramadan ya shigo ka azumce shi wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila wata hujjal baita sannan kuma ka nufaci daki na Allah subhanahu wata'ala da ibada ta haji da niyyar ibada ta haji in istata'ta sabilan idan ka samu ikon saduwa ilaihi zuwa ga dakin na Allah subhanahu wata'ala qala sadaqta wato wannan bawan Allah yace wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka faɗi gaskiya kwarai kai gaskiya Umar ya ce fa'ajibna lahu sai muka yi mamaki ga shi wannan bawan Allah yas'aluhu yana tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa yusaddiquhu kuma ya gaskata shi wato al'ada idan mutum ya yi tambaya ya yi tambaya ne akan abin da bai sani ba to kuma idan aka ba shi amsa idan ya ce gaskiya ka faɗa kenan da ya sani dama ya tambaya a kai an gane ku ƙwala sai wannan bawan allah ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam fa akhbirni anil iman to ka bani labari dangane da shika-shikan imani ka bani labari dangane da rukunai na imani ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa wa shi wannan bawan Allah yana mai fassara mishi wato imani dangane da abubuwan da imani yake haɗuwa da su. Maza Allah ya ce da shi an tu'umina billahi, wato ka ba da gaskiya da Allah, wato ka gaskata da cewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi, sannan kuma ka gaskata da cewa Allah ta'ala shi ne ya cancanci ibada, shi ne ɗaya-ɗayan sarki wanda baya da na biyu, nan kuma ka gaskata da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta kowa da komai sannan kuma ka gaskata da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai da komai wa mala'ikatihi sannan kuma ka ba da gaskiya da mala'ikai na Allah subhanahu wa ta'ala wato cewa su mala'ikai bayi ne na Allah wanda ba sa saba wa Allah dukkan umarnin da ya ba su abin da ya ce su aikata shi suke aikatawa sannan kuma bayi ne na Allah wanda Allah ya halicce su daga haske bayi ne na Allah wanda ba sa haihuwa ba za ka siffanta su da maza ko mata ba an gane ku bayi ne na Allah wanda duk wato yanda mutum ya kai a ilimi bai san adadinsu ba wato Allah tabaraka wa ta'ala shine kadai ya baiwa kanshi sanin adadinsu ma ya alamu junuda rabbika illa huwa an gane ku wa kutubihi sannan kuma ka gaskata da littattafai na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato littattafai wanda Allah ya saukar da shi ya saukar da su akan annabawan shi wa rusulihi sannan kuma ka gaskata da manzannai na Allah cewa jakadu ne na Allah Allah ta'ala ya turo su zuwa ga bayin shi domin ya tsayar da hujja akan bayin nasa wal yawmil akhir sannan kuma ka gaskata da rana ta ƙarshe wato ita ce ranar tashin alkiyama saboda ita ce ƙarshen kwanaki na duniya ga baki ɗaya ba wani dare bayanta wato umina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kuma ka ba da gaskiya ka yi imani da dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya kaddara a kanka khairihi wa sharrihi abinda Allah ta'ala ya kaddara a kanka na alkhairi da kuma abin da Allah ta'ala ya kaddara wanda yake na kishiyar alkhairi duka ka yi imani da cewa Allah ne ya kaddara qala sadaqta wannan bawan Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ka yi gaskiya cikin abin nan da ka faɗa mu. Wala, wato Allah wannan bawan Allah ya ci gaba da yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya, ya ce da shi fa akhbirni anil ihsan wato ka bani labari dangane da al-ihsan wato wannan kyautatawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan nan kuma da Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin to ka bani labari dangane da al-ihsan kyautatawa qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace an ta'budallaha ka annaka tarahu wato abinda ake cewa al-ihsan shine an ta'budallaha wato ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ka annaka tarahu tamkal kana ganin ubangiji ka bauta wa Allah a nitse da shiga wanda take kyakkyawa da ikhlasi da aiki wanda yake a sannu-sannu ka annaka tarahu tamkar kana ganin ubangiji fa in lam takun tarahu wato wannan shine babul muraqaba kenan fa in lam takun tarahu idan har baka ganin ubangiji fa innahu yaraka to haƙiƙa shi ubangiji wato yana ganin ka idan kai baka ganin shi shi yana ganin ka Ƙwala sadaqta ya ce, Ka yi gaskiya, lalle wannan shi ne al'ihsan. Ƙwala, wannan bawan Allah ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam, fa'ah birni ani sa'a, wato, ka bani labari dangane da tashin alkiyama, dangane da alkiyama, yaushe ne alkiyama za ta tabbata. Ƙwala, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce, المسؤول عنها ما بأعلم من السائل المسؤول عنها wanda aka yi wa tambaya game da alkiyama yaushe za ta kasance ma bi a'lama min sa'il bai fi ba wanda ya yi tambayar sani wato da ni da kai duka mun yi mun haɗu a cikin jahiltar yaushe alkiyama za ta kasance wato Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya san yaushe alkiyama za ta kasance yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta an gane ko qala wannan bawan Allah sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam fa'akhbirni an amaratiha, to ka bani labari dangane da alamomin da suke nuni akan cewa alkiyama ta kusanto, wanda idan na ga waɗannan alamomin, to lalle alkiyama tana daf da zauwa. Bala, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce an talidal amatu rabbataha, wato baiwa za ta haifi wato Ubangijiyarta, baiwa za ta haifi shugabarta. to wannan malamai da dama sun yi sharhi a kansa waɗansu daga cikin malamai irin kamar yadda al'imamu nau'i ya fassara kenan yadda za mu fassara a ƙarshe waɗansu kuma ba haka suka tafi a kai ba waɗansu na ganin cewa to an tari da al'amatu rabbataha yadda ‘ya'ya za su dinga kangare wa iyayensu mata za a ga cewa yanzu ɗa maimakon a ce shine mai biyayya ga mahaifiyar shi shine mai ladabi ga mahaifiyar shi zai zama togawa ya juye da mujiya mammar tashi ita ce za ta dinga mishi biyayya tashi je kana kai maka ruwan wankan je kai wanka ka fito ka ji ko to to ban na san a takura mai je ka iya hakuri ita za ta dinga magana a hankali shi yana magana da zafi maimakon da Allah ta'ala ya ce in ba ya bulo ganna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima zaman to yanzu shine zai dinga yi musu tsawar su kuma su dinga lallashin shine zai dinga magana da ƙarfi su kuma su dinga maganar a hankali wato haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara to ya zaman to zamani ya zo shi iyaye an rena su da za ga yaro gashi nan da hankalin shi da komai amma kuma bangaren yadda yake mu'amala tsakankanin shi da iyayensa ba mu'amala bace wanda take mai kyau to wanda yana daga cikin cewa alamuna tashin alkiyama ya kusanto kenan na farko kenan wa an taral hufatal urata al'ala sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce wannan bawan Allah wato za ka ga alhufata waɗanda suke tafiya ba takalma al'urata waɗanda suke tafiya tsiraitattu al'ala waɗanda talakawa ne ba su da komai ri'a sha'i wato makiyaya tumakai da awakai za ka gansu ya taɓawaluna fil bunyan suna ta wato yi wa juna alfahari suna ta tunƙaho a cikin gine-gine idan da wani yana da baini mai hawa uku ya ga wani yayi mai hawa uku yayi wani yayi mai hawa hudu to shi wannan bainin nashi mai hawa uku ba shi da matsalar komai ba wata matsala da ta same shi kawai kaga ya kawo dan ƙarya ce kawai a murje mishi shi mai hawa goma zai yi saboda wani tsali yayi mai hawa hudu ya hi shi gidan shi ba shi da matsalar komai ya ga wani wanda shi yana tunanin cewa wani a kuɗi ma sai ya cinye shi ya yi gini irin nashi kawai zai sa ce a zo da dankara a danne mai gida a maida mai shi ciko ba wani hili ba zai sai ya sake gina ba wannan kin gurin da aka kwankwatsa kuɗi aka kashe sama da miliyan ashirin shi za a zo a ɓirji a ɓirji a zubda a lalata gurin sai kuma a zo a ɗauko wani gini kuma na miliyan ɗari za a yi an kashe gurin miliyan ashirin kuma an yi ginin miliyan ɗari in ya ga wancan mutumin ya tashi ya yunkura zai yi na miliyan ɗari da hamsin wannan na miliyan ɗarin ba ta zai boha ya ba wani ha ya je ya nemi wani hili ya gina ya yi gini na miliyan ɗari biyu a shi kyan za a ci hallo a burje shi shi dai baya so a unguwar na a ce kawai ga wanda ya fi shi gida mai kyau a ce gidan mai kuɗi wane ya fi na wane kyau gidan wane ya fi na wane kyau ce wane tsali a ce ya fi ni gida mai kyau to za a dinga yin ta wato za ga suna ta tinkaho suna ta alfahari da juna wajen gine-gine irin yadda muke a yanzu kenan za a yanzu ina da kuɗi a makwabta na akwai wanda ko buhun shinkafa ɗaya ba shida akwai wanda an kai matar shi likita ba shi da kobi ga wani amma duka wannan zan rufe idona saboda na ga abokina wane ya yi gini kala kaza ne ma kawai a ɓurje min gidana wataƙila kuɗin ma wani nawa ne wani na ramce ne zan zo in yi ginin nan saboda kawai don a ce da ya kawo kasuwa tana yi da mu wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin alƙiyama an gane ku a da yanda aka sani idan mutum kaga yana gini to katangashi ce ta faɗi da masu kuɗi bai yanda za a yi saboda gidan suka gane cewa su masu kuɗi wani za a ga mai kuɗi ne idan ka zo gidan shi daga gidan shi ba za ka gane ba cewa shi mai kuɗi ne za a ga gidan shi na laka ne irin gidan sauran talakawa haka yake gidan shi wataƙila wani lokaci a cikin waɗannan talakawa ma wani ya fi shi gida mai kyau saboda shi nashi ya fi nashi shekaru to amma yanzu inda aka ci gaba in aka ce wani alhaji ne to kana zauwa gidan shi ma ka san alhaji ne dan yanzu dan abin ya zo da dan sauki ma bangaren abin da ya shafi fanti da ake yi wani za a ga cewa shi ba kasha bace yake ya saki in aka yi fantar ya dan shekara ne sai a sake mishi fantar to amma waɗansu guraren kawai in suka shekara kawai kashe ake yanzu da akwai vila wanda take mai katishan bursalan da kaza da kaza kowane da dushi da komai da komai da ke zina ciki da komai to yanzu in ya zamanto demil ventura demil venticat sabuwa ta shigo shikenan wannan yanzu din yanda take da kyau yanda yan garin suke santinta har su raka zawa suna hoto a ciki a kawai ya ce a burge mishi ita sabuwar nan ita za a mishi to yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama sun mantsalaka sannan sai wannan bawan Allah ya tafi ya tashi ya tafi bayan ya gama tambayoyi shi ko dama shi tambaya ce ta kawo shi Umar ya ce falabistu maliyan wato sai na zauna lokaci mai tsawo ba tare da na yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya ba dangane da wanda ya zo shi nan saboda dai mu dama almuhimmu inda na shine al'ilmu wato mu fahimci abin da wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bada fatawa da shi ba tare da ba tare da mun yi bincike akan ainihin shi wanda ya tambayar ba sun maƙala ya umar sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana ce kai umar a tadari mani sa'il shin ka san kowane ne ya zo shi ya yi tambaya rana kaza a lokaci kaza da kaya kala kaza Kultullahu wa rasuluhu a'lam nace ya rasulullahi Allah da manzon shi sune mafi sani mun sani ba qala fa innahu jibril ma'aiki alaihi salatu wassalam yace to haƙiƙa wannan wanda ya zo shi a lokaci kaza da kaza mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ne wato bawan Allah kenan mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ne atakum yuallimukum amra dinikum ya zo shi ya yi wannan tambayar ne domin ya koyar da ku ya sanar da ku wato shika-shikai na addininku ya sanar da ku wato gimshikai na addininku wanda za ku yi riko da su wannan hadisi al'imam muslim ya rawaito shi faɗar shi da ya ce wa ma'ana talidul amatu rabbataha ma'anar da ya ce an talidul amatu rabbataha wato baiwa za ta haifi ubangijiyarta ai sayyidata ha shugabarta wa ma'anahu ma'anarsa an taksurar sarari wato sadakoki za su yi yawa an gane ku asarari wato sadakoki za su yi yawa idan suka yi yawa hatta talidal amatu sariya wato har baiwa wanda take sadaka ta haifi bintan lisayyidi haɗiya ga shugabarta an gane ku? to ya zamanto yanzu idan mutum ya siyi baiwa ya take ta ta aihu yanzu wannan ta zama ummu walada yanzu wannan diyar da ya haifa da ta haifa diyar shi wannan shugaban nata ce an gane ko diyar shi ce ba baiwa shi bace to kaga wa bintu sayyidi ita kuma diyar shugaba fi ma'anar sayyid wato a cikin ma'anar shugaba take wato yanzu idan mutum babu shi ya mutu wane zai ci gadon shi dan shi to yanzu diyar shi ita za ta tsaya matsayin shi an gane ko wakila khairu zalik waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba waɗansu na nufi suka ce ana nufi annahu kinayatun ana uqil aulad bi ummahatin an gane ko wal'alatu wato abin da ake nufi da al'ala ko da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa an tarla hufatal uratal alata su ne alfukara'u kanki talakawa wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha wa qawluhu maliyan fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam wato fadar Umar da yace falabistu maliyan wato maliyan bi tashdidil ya'i kenan maliyan ba maliyan ba ai zamanan tsawilan wato ya zauna lokaci wanda yake mai tsawo wa kana zalika tsalatsan wato wannan kuma lokacin da ya zauna ba tare da ya san wanda ya tambayar ba tsawon kwana uku ne na'am
الثاني عن أبي ذر جندب جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع الساعة ساعة الحسنة سيئة.
سيئة الحسنة تحقها تحقها tamhuha نعم تمحها وخالق وخالق الناس بخلق بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن alhadithu thani hadisi na biyu a cikin wannan babe na babul muraqaba ana abi dharrin jundubi bin junadata wa abi abdurrahman mu'adh bin jabal radiyallahu anhuma daga waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu shine abu dharrin al-gifari da kuma mu'adh dan jabal Allah ta'ala ya ƙara yadda da su an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan sahabbai guda biyu sun jiyo daga farin jakada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqillaha haythu ma kunt manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai bawan Allah ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokoki na Allah ka aikata abubuwan da Allah ya yi umarni a kan a aikata su ka nesanci abubuwan da Allah ta'ala ya yi umarni da a nesance su haitsu makunta a duk inda ka kasance wato a gurin da mutane suke ganin ka ne ko a gurin da mutane ba sa ganin ka ne a gurin da kake bako ne ko a gurin da kake dan gari ne ka kiyaye dokoki na Allah wa atbi'i sayyi'ata hasanata sannan kuma ka biye wa mummunan aiki da ka aikata ka biye mishi da kyakkyawan aiki tamhuha wato wannan mummunan aikin da ka aikata sai ka zo ka yi kyakkyawan aiki to wannan kyakkyawan aikin zai shafe wannan mummunar aikin saboda Allah ya ce innal hasanat yudhibuna sayyi'at wato kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce kuma ka yi hurɗa da mutane ya hulukin hasanin da halaye waɗanda suke kyawawa da tada wanda take kyakkyawa shine ka yi mu'amala da su da sakin huska da kamewa daga cutar da su daga bakinka ko da hannayenka sannan kuma da yi musu alkhairi da makamantansu rawahu tirmidhiyu al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun al-imamu tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa na'am الثالث Mm.
عن ابن عباس رضي الله kai عنهما wannan tsawo gare shi ko na'am ko shi kadin da tsawo na'am عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك ك- كلمات كلمتي kalimatin كلمات احفظ الله يحفظك yahfazka يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذ- إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاس- فاست- فاستئن بالله واعلم أن الأمة annal ummata أن الأمة نعم أن الأمة annal ummata أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن ي- على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد- la an yadurruka إلا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأق- رفعت الأقلام أقلام وح- وجفت الصحف صحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمام أمامك تعرف إلى الله في الر- في الرخاء يعرفك في الس- في الشدة واعلم أن ما أحفظك لم يكن أنما أخطأك أن ما أخطأك أخطأك أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخ ليخطئك واعلم أن الص- أن الصبر مع الصبر من؟
و- مع الصبر أن النصر نعم أن النصر مع الصبر وأن الفجر مع ال- وأن كربي.
الفرج وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
الثالث حديثي نأكو أتشكين ونن بابي عن ابن عباس رضي الله عنهما دقى عبد الله دان عباس يردل الله تقال تبتا أغريس شيد محي فنسا عباس ابن عبد المطلب عبد الله دان عباس يتي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما na kasance ina bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kuturtar da ni a saman dabbashi wata rana faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya hulamu wato kai yaron nan inni u'allimuka kalimatin wato haƙiƙa ne zan sanar da kai waɗansu kalmomi wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai amfanar da kai da waɗannan kalmomin نعم na farko ihfazillaha yahfazka wato ka kiyaye dokoki na Allah yahfazka Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye ka ka kiyaye doka ta Allah Allah subhanahu wata'ala zai baka kariya shi kuma ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokoki na Allah zaka samu kulawar ubangiji subhanahu wata'ala a tare da kai idza sa'alta fas'alillaha wato idan za ka yi roƙo fas'alillaha ka roƙi Allah subhanahu wata'ala idan wani abu kake so kada ka je ka ka zubar da mutuncinka a wajen waɗansu ka je ka durƙusa a wajen waɗansu ka roƙe su wani abu idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah subhanahu wata'ala to amma akwai tambayoyin da ba su da alaƙa da wannan wanda za ka yi tambaya a kai ba laifi irin misali wata matsala ta ɗaure maka kai ka je wajen wanda ya santa ka tambaye shi kai ni malam wannan matsala ta kaza da kaza ya leda ya baka amsa wannan ba ta daga ciki an gane ku irin tambaya wanda take ta kayan duniya in je wani ya rufa ma asiri ya bani jika biyu ko jika uku to wannan shine kada ka yi haka nan idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi roko ka roki Allah subhanahu wataala wa idza sta'anta fasta'in billahi idan zaka nemi taimako akan wani al'amari daga cikin al'amurra na duniya ko na lahira fasta'in billahi to ka nemi taimako da agaji a wajen Allah tabaraka wataala ba a wajen bil adama ba to wannan shi ma akwai abubuwan da ba laifi mutum zai iya neman taimako a wajen ɗan uwansa irin yanzu kana so za ka ɗauki buhun siminti ka rasa yadda za ka yi da shi ka ga wani zai huce lalawa na kama mini musa wannan simintin ko ɗora min wannan simintin wannan ka nemi agaji da shi ko ko irin dan mota ka zo ka za ka huce mota ta kamu ka rasa yadda za ka yi kawo to ka yi jibi shirkit ka ce wani da Allah ɗan tura mini wannan motar ko a ɗan tattaro jama'a su tura maka wanda duka baya shiga ciki yana nufin neman agaji ga abin da ba wanda yake iya bayar da shi sai Allah to wannan shine bai dace ba ka nema a wajen wani wa alam ka yi sani annal ummata haƙiƙa al'umma ga baki ɗayansu law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da a ce za su tattaru ga baki ɗayansu akan su amfanar da kai bi shay'in da wani abu wanda yake na alkhairi lam yanfa'uka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba za su amfanar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka face dai da abin da Allah subhanahu wata'ala dama ya riga ya rubuta shi cewa naka ne wato da a ce al'umma gabaki ɗayan su za su tattaru akan su ce sai ka koma mai kuɗi in dai Allah bai kaddara ba cewa za ka yi kuɗi a duniya ba kai saka yi ba an gane ku da a ce al'umma gabaki ɗayansu za su tattaru ‘yan gidanku da sauran babanka ya ce so yake ka yi karatu malamin ka sau yake kai karatu komai da komai sun cika babanka mai kuɗi ne ya je ya bai wa malami ya mishi goma ta arziki amma in Allah bai kaddara za ka yi karatun nan ba bayan da za ka yi karatun nan an gane ko a nan duka al'akhadu bil asbabi ne to da a ce al'umma ga baki ɗaya za su tattaru akan kawai sai ka zama shugaba to in Allah bai kaddara ka zama shugaban nan ba ba za ka zama ba wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in to inda a ce al'umma ga baki ɗayan su za su tattaru akan su cutar da kai da wani abu lam yadurruka to ba su isa su cutar da kai ba ba za su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka face dai da abin da Allah ta'ala dama ya riga ya rubuta wannan abin zai same ka inda a ce mutanen duniya ga baki ɗaya za su haɗu a kan cewa a yanke alaƙa da kai saboda tattalin arzikinka ya kari to ba za su cutar da kai da wani abu sabo ba face dai abin da dama yana rubuce a lauyin mafuz tattalin arzikinka zai kari ba wai su ba ne suka karya maka tattalin arzikinka wannan dama tun fil azal akwai shi arzikinka zai kari an gane ko ka ji aƙida rufi'atil aqlam ma'aiki alaihi salatu wassalam yace rufi'atil aqlam da ja an ɗauki alƙalumma gabaki da wajaffatis suhuf sannan kuma takardu wanda aka rubuta abubuwan da za su wakana a duniya tun da ja sun bushe ba wai sabo bane aiki a'a suna nan kawai a aji duk abin da ya shafi kaddara wato abubuwan da za su samu bayi a nan duniya tun kafin Allah ya halitta samai da kasai da shekara dubu hamsin tun da ya gama da wannan gurin an gane ko dan kawai yanzu abubuwan suna wakana ne wato akan yanda Allah ta'ala ya tsara ba tare da wani abu ya canza ba cikin sanin Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa fi riwayati ghairi tirmidhi wato a cikin wata ruwaya ta wani al-imamu tirmidhi wato imamu ahmad da makamantansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa abdullahi dan abbas ihfazillaha tajiduhu amamak manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa abdullahi dan abbas ka kiyaye dokoki na Allah wato zaka samu kulawar ubangiji subhanahu wataala a kewaye da kai ta'arraf ilallahi firraha ya arifka fi shidda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa abdullahi ɗan abbas wato ka nemi ka nemi soyayya a wajen allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kake cikin yalwa ta hanyar aikata ayyuka na biyayya da kashewa wannan yalwa taka a cikin aikata ayyuka na alkhairi irin idan dukiya ce allah ya hore maka to a lokacin da kake da ita ka aikata abubuwan da bayan Allah ya amshe kayan shi mutane ba za su maka Allah wada ba ‘yan unguwa za su yi ala sanya albarka a lokacin da kana da suke a ya mana to ka nemi sani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kana cikin yalwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka da lahiya to ka yi ƙoƙari ka amfana da wannan lafiyar taka ba ka da kuɗi amma kuma kana da lafiya ko? to sai ka yi ƙoƙari ka yi ayyuka na alkhairi da wannan lafiyar da Allah ya hore maka saboda akwai da yawa wanda suna cikin matsala ta rashin lafiya ba za su iya aikata ayyuka na alkhairai ba wanda kai a yanzu kana da damar ka aikata su an gane ku idan ido Allah ya hore maka to ka yi amfani ka ci moriyar idanuwan naka wannan ya arifka fi shidda wato Allah subhanahu wa ta'ala zai sakaita maka da abin da ka yi ta aikatawa na alkhairi a lokacin da kana cikin yalwa idan ka shiga cikin tsanani. Wato wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa bawan Allah mumini abin da ya kasance yana aikatawa na alkhairi. Idan ya kamu da rashin lafiya to za a ci gaba da rubuta mai ladan shi. Haka idan ya yi bulaguro za a ci gaba da rubuta mai ladan shi. An gane ko? Wato dukkan bawan da ya zamanto wato yana aikata aiki na alkhairi sai ya bulaguro bulaguron nan ya hana shi ya ci gaba da gabatar da wannan aikin nashi na alkhairi to za ya rubuta mai ladan shi idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya amalu muqiman sahihan aw kama qala alayhi salatu wassalam hadithin abu musa al-ash'ari wanda yana cikin sahih bukhari an gane ko to shine ta'arraf ila Allah fi rakhai wato a lokacin da kake da kwai dama to kai kokari kai amfani da damarka dan idan dama ta kubce maka to Allah ta'ala shi kuma zai ta zuba maka lada wato na wannan damar da ta kubce maka saboda dama ce ta kubce maka shi yasa baka wannan aikin amma matukar kana da dama ka samu dama ka yin amfani da ita to za ka yi nadama kai kuma daga baya an gane ko duk waɗansu abubuwa kalmu ce arraha ana nufin yalwa kaɗai a ba sai yalwa ba ko dama ka samu wannan ta zuwa karatu baka tafi kai ba to za ka yi nadama a baya dama da ka samu ta zuwa karatu ka tafi kai daga baya kuma sai ya zama to dama ta kubci to za ya ta rubuta maka ladan wato ci gaba da aikin naka wannan saboda aiki na alkhairi da ka ɗako shi to dama sai ta hana ka ka ci gaba da shi amma ya zama to mun samu dama amma kuma sai muka yin moriya cin moriyar wannan damar tamu muka ajiye ta a gefe ɗaya muka nuna cewa yanzu damar tamu wannan za mu shekar da ita ne akan jin daɗi ba na ilimi ba kuma to za mu yi na dama a baya an gane ko wa'alam ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ka sani kai ɗan uwa musulmi annama akhta'aka haƙiƙa dukkan abin da ya karkace maka dukkan abin da ya kuskure maka lam yakul li yusibaka dama ba a kaddara ba wannan abin da ya same ka ce wallahi wannan mutum ya mun bakin ciki yanzu wannan mai motar wannan da a ce ina nan ya zo shi jika biyar ce kullum yake bani amma yanzu wani ya zo shi ya ce ka dalaje ka siyo mini ruwan sanyi ka tashi a inji fi ka je ka kana goga ma ka je ka siyo kai ka zo ka motar ta huce ce mai motar nan da ya zo ya tsaya ce eh ya tsaya hal ya tambaye ka kwa to dama Allah bai kaddara ba a wannan ranar zai baka jika bilke ko kana nan ya zo kawai gaisa ce za ku yi da shi ya wuce babu zai ce baka jika biyar an gane ko amma galka ce wai ko saboda kaza ne wa ma asabaka lam yakul li yukhdi'aka sannan kuma ka san da cewa dukkan abin da ya same ka na alkhairi ko wanda ba na alkhairi ba dama ba a kaddara ba cewa wannan abin zai kuskure maka dama abin da yake rubuce wannan abin zai same ka kalka ce kai wane wane gaskiya ya kyauta mun dalilin shi dan shine na samu wani abu a shi sababi ne an gane ko wannan shi ne ake ce da shi as-sabab Allahu wal musabbib wato komai da ka sani a rubuce yake kuma komai yana da kai sababi kalin mutum ya dan ya karanta wannan hadisin ya mai fahimta wanda take gurguwa ya tafi ya je shi yana ta kwanciya ya barci ce abinda Allah ya kaddara zan samu samu shi zan ko ina barci akwai al-akhdhu bil asbab to wanda wannan shi kuma Allah subhanahu wataala da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam sun yi umarni akan shi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ce i'malu fa kullun muyassarun wato ku tafi ku yi aiki kowa daga cikin ku za a sauƙaƙe mai dangane da abin da aka halitta shi da shi an gane ku na'am wa alam kai sani annan nasra ma'a sabar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce hakika cin nasara akan abin da bawa ya sa a gaba wato bawa ya ci nasara akan dukkan makiya addininsa ma'asabar yana haɗa da haƙuri akan yi wa Allah ta'ala biyayya matuƙar bawa bai ɗauki haƙuri ba akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya akan dukkan abin da zai haɗu da shi na matsala a cikin wannan harkar tashi to shi ko ba zai ci nasara ba kullum in zai ce in dai aka ɓata mishi ne zai daina abu to shi ko kullum ba zai ci nasara ba sai ya wara tiren tiren abin zai rikici zai ruguje wa annal faraja ma'al karb sannan kuma ka san da cewa haƙiƙa yayewa damuwa tana haɗe da damuwar sai mutum ya shiga damuwa ne Allah zai yaye mai damuwa din wa anna ma'al usri yusra ka san da cewa haƙiƙa akwai wato sauƙi da zai biyo bayan tsanani din tsananin da mutum ya shiga to akwai sauƙi da zai biyo bayan shi in dai mumini ne din tsananin da zai shiga to zai bar shi ne a nan duniya ba wani tsananin da zai tafi lahira da shi adduniya sujinul mumin wa jannatul kafir wato duk wani yanayi da mutum zai shiga na kakanuka yi na halin haula'i da makamantansu to anan duniya ne zai bar shi sannan kuma watakila ma anan duniyar ma kafin ya bar duniya Allah ta'ala zai kawo mai canji wanda yake mafi alkhairi a gare shi zama to ya shiga cikin yalwa da fara'a da kwanciyar hankali da nutsuwa da ibada da makamantansu wannan hadisi malamai suka rawaito shi alhamdulillah ilmu innahu subhanahu wa ta'ala